بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القائم والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وامتنانه العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ يمكن أن هذا المحضر والتعاطي في نظرته تأتي لنا نظرة من جي إذن يدا أبواك ولانا من الغرق هزوع يزوع هزوع ودابا na gudanarta ciwar wata da cututtuka da bala'o'a da jarabobi iri-iri ga ahalin layi وكان سيد أبو الحسن رضي الله تعالى عنه يقول يا زمن أجيبا لما علم الله عز وجل يا عندك ألا يا سن ما سيقال في هذه الضائفة يسن أول دزاء أفدا يسنو قوانا الجماعة أهل الزاج على ما سبق به العلم القديم bisa ga abin da sanin Allah da daɗe mara farko ya riga haka Allah ya shirya kuma haka ya san zai gudana bada subhanahu wa ta'ala da nafsi sai Allah ya fara da kai shi duk cutar da za a yi maka ba ta kai wanda an kawa Allah ba subhanahu wa ta'ala kuma kai yana yiwa ba ya zama gaskiya shi ko Allah sukar da sharri da an kai mishi bai taɓa zama gaskiya sannan allah shi ya halicci mutanen nan shi ya arzita su shi ya kashe su kai ku baka halicci kowa ba ba kai mu kowa ni'ima ba to allah ya haƙura balle kai haka da in ka damu sai allah ya ci to da kai da ni wa ya cancanta ya wuce ni to ban yi ba ka yi koyi da ni kada ka yi shi ke ba in ka kiya sai ya ce tibi mafi fice halitta su da sulawa ba ka kai da shi ba ba ka ji abin da aka yi ka ji kuma ina ji ina gani ya yi haƙuri ta ba koyi da shi da zai irin haka kaga sai ka daure kai kuma dan ka samu ladan haƙuri da kuma daurewa sai Allah fara da kai ne faƙada ala qaumin a'rada anhu bi shaka sai ya hukunci da rashin arziki ga wasu mutane da Allah ya tabbatar su da kawai ya tabbatar su ونسبوا له زوجة وولدا وفقرا suka dangana ma Allah mata suka ce Allah na da mata har da waɗanta maryam mata Allah ce wani wawaladan da ɗa suka ce isa dan Allah ne uzairu ba dan Allah ne wa faƙara suka dangana ma Allah talauci man zalla ne kuma la qardan hasana kajima ya talauce mai dan bashi ya kai da rai sai ka ce shi ya ce a kai mai wuni kaza dan uwanka ya ce ka ba amma shi zai biya ka ka ce Allah ba ya talauce mai dan rai ya kai kuma yana je na gani kun ba su waye shi ba amma ya hakuri ya kyale su waje aluhu magalula ne suka ce Allah hannuwa ne kurtacci ne kalu yadullahi magalula Allah ce gullata ne mulkin ma kalu wani ya dawo mutum da sani ka ce wai allah yanzu ya bai kyauta allah ya dunkule hannu ya daure su ga wuya bai kyauta wani wasan su ma da iskan su shi ya ba su duk abin da suke da shi shi ya ba su ma shi adda su shi ya su amma suka ce yanzu hannu allah kwantatacci ne a daure su kaga allah ya fara da kai shi fa'iza za ka zarɓar wali idan wali ya kuntata والصديق الصديق سوك جكنشي كرجي لأجل كلام قيل فيه سوى لو تفقنا ذاك فلا تكون ولي كو صديقي من كفر كما تبي كافر وزن دكت كواتي من زنديق وسهر كواتي من دان سهر وجنون كواتي من شماو كتي وغير ذلك كوانا وانا إن يكنشي كرجي kamar ni za a ce maka za a na daga hawa ta kula haƙƙi ta'ala sai hatifi na ubangiji su kira shi sai allah ya ce mishi allazi ƙila fika huwa wasu kuka laula fadali alaika ka ji wata rigima sharrin da aka yi baka fadan fadala ta gare ka ba da haka nan kake duk abin da an ka ce maka da sharri da Allah bai tsare ka ba da haka nan kake an ce maka mahaukaci Allah zai an shi hankali ne ba kai mahaukaci ba an ce maka kafiri in yanzu Allah ya shi imani ba kai kafiri ba da haka sai ka ji Allah na ce maka duk sharrin da an ka faɗa maka sifar ka cewa ba dan fadalata da ne maka ba to madadin ka gode mani na yi maka fadala na kare ka daga wannan sifar sai kuma ka tsaya faɗa da wanda ƙarya ya kai maka ko musamman da shi ya san ƙarya yake kuma ko an faɗi an san ƙarya ake maka sifar nan ba ta binka to ba ka barin kariyar da Allah ya maka shehu ya ce in sanin ka da a sanin ka da Allah ya ce a kai kubutacce ne to ya ishe ka in bai ishe ka ba to rashin isan nan ta yi dangana maka wani sifar sharri da aiki gare ka don da baka san Allah baki da baka da imani Allah ya san kai ka kubuta ƙarya aka yi ba to wannan sanin ya ishe ka cewa ko ba su sani ba su shi Allah ya sani ya ce ɗan sanin da Allah ya bincike ka ba sai mutane sun san ba lai kamar ba su baka da to wannan dokar baka wadatu da sanin Allah ba sharri shi gare ka ya fi na sharrin da an kai maka na amma ta ra'i shiwa na ka halar ba a ganin yan uwanka min bani adama daga mutane ɗiyan adam ka yi kuwa ka haufi janibi da sun ka abka masasanni na wa nasabu ilayya ma la yanbaghi sun ka dangana min abin da bai kamata ba ji irin wulakanci da wahalar da kake gamuwa da ta wurin aure kayan ai da bayan ai ka kwatanta Allah da wannan har iyakar rashin mutunci ke ma yanbaghi da rahmana in ga tafi da walada ba iya bai kamata ba ka dubi Allah ka ce wa Allah na da da ka dibe da aka samu da ba kowa kake matarka na iya cewa kai baka da imani baka da tausayi baka da adalci dangane wani malami ana cikin karatu ana cikin karatu ashe akwai abin da ya bai sai ce wa ho ni wani wai ni an ban san Allah ba wai ni an maciyin amana ce wance ce zan hito ta tare ta ce za ka ce maciyin amana da bai san Allah ba faɗa mutane Allah Allah ka sani wanda ya ce akwai muwa abin da ya mutu kila ta kashi da wani abu kulli ya kai mai da ya ba ta ba to ka gani to a kwatanta Allah da wani ayakar rashin mutunci ke to kuma Allah bai kashe su ba bayan mai shari lahu wa bayan mai shari da ma kila fihi idan kirji ne bai yalwata ba ya ji ya manta da abin da an faɗa mishi bal in kabar a kirji shi ya ci gaba zama kwantacce zai shi ya kuntata cewa an ci mutunci ne bai kamata a mishi wannan ba na datu hawa tuful haƙƙi da sai muryoyin ubangiji na hatifi su koma kare shi ce a'a amma laka fiye iswatu wai ba ka da abun koyi ciki na bai ishe ka abun koyi ba ni da ne hankuri kuma na ce ka yi hankuri wai bai kamata ka yi hankuri ba ka zama ka da koyi da ni ba karfi lafiya ma la ni kuma jalali ni an gaya ma abin da bai dace da girma na ba amma ban kashe mutane ba hankuri da yi kai ba ka hankuri to yan hawan na yayi ma nisa wakila fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an faɗa ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa fi ikhwani min al-anbiya wa rusul yan uwa dai annabawa da manzo dukan su an faɗa musu ma la yaliqu bi martabati abinda bai dace da martabar su ba min da sihiri an ce masu ɗan sihiri wal jununi an dangana musu hauka wanda zai magana shi da Allah wani bi ko jibril da bai sani ba hadisi kudusi daga Allah da manzon Allah ɗaya ka harka su jibril ba sai an ka aiko ba ga hadisi kudusi shi da Allah ka magana ta amma ya faɗi ya ce ƙarya ka kai mawa mutum banza to cewa ga ya ku zo kai ga Allah ya faɗa muku an ce to kai ma ga Allah ya zo ya faɗi to in ma Allah ya ce sai ya aljani ko da aka maza Allah ya kyale su wa annahum la yuriduna bid'a bidu'a'in illa riyasata ba su bihun komi da kiran mutane zuwa ga Allah sai shugabanci shi ne suka bukata domin manzo Allah ne shugabanci sallallahu alaihi wasallam qultu in ji shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ce wato in ba manzon Allah ya maka nisa to da awaka maulan mushrikul ahmadu tijani radiyallahu ta'ala an wa butuliya shaykhul khatamu tijani radiyallahu anhu ibn ma ya ba shehu tijani cikamakin waliyai an jarrabe shi da ibn ma ya ba kaga ya littafin da yake in ma kana da sani da gangan ka kwalla shi cikin daki ana ya maka mu ana ya maka gudun kai hasu wal khatima wanda ba wai ka mallaka littafin ka kwalla shi cikin daki ka san da shi da yadda ka to ana ya maka tsoron ka cika babu imani to balle shi ibnu ma ya ba Allah kiyaye shi ibnu ma ya ba fakar allafa kitaban ya yi littafi mashhunan da sabbi wanda yake cike da zagin shehu tijjar radiyallahu wal iftira alayhi da yi mashi kiran karya wa la'ani hadda la'ana shehu tijjar ne yake cikin littafi na shi wata kafirihi da kafirtar da shehu tijjar radiyallahu wata dalilihi da batar da shi kuwa kuwa sahabu da shi da sahabai ne radiyallahu anhu to kaga ai haƙuri kawai ya kamata yi musamman kaga yanzu in kana duba social media sai haka bai ma kamata ma ka karanta su abubuwa ba a zagi manyan mutane masu rai da batacci da gangan wanda yake ba a san inda sun ke fito ba yan iskan gari don ga zagin dattijawa da iyayenmu da kakanninmu da shehunanmu da kuma haka tsara ba da raddi kai kana da uban da ya ambata an ɓaci ubanka shi kila ko uban bai da to don kara an ɓaci ga shege ya ɓaci ubanka mika yi jiyo bai da uban ko ko ku irin dan manga da an ce an ɓaci uwa ta ya ce allah su rikita ma mutu shi da an ɓaci uwa ta ya ce da ba mutu shi bai da zahi ba to shi bai da malami guda wanda yake yana jin zanen ka ɓaci ba da tun da ya ce ya yi uba ne ya yi malami ne ko to da ya ɓaci shi yau ɗaya rubutu ko shi ra da dala kan rama to ga kan rama aikin banza aikin wani in ka zagi wanda bai da uba to mi kai ko ku wanda shi kan shi ma yana iya bugun uba ne ka je hajji ka gani da wanda aka ganin cewa masu addini ka ga yadda suke ma ubansu ubansu abokinsu ya ubansu girma gare su to dan ka ɓaci uba ne shi ma yana iya ɓaci ne domin ka yi kana shayar rashin makarantawa ya yi umfani kawai ka ɓata ranka da haka na ayi haƙuri ko ba ka zo ka ce za a kare su to ka ya ƙara ma ruwa ƙasa ruwa tun da abin da bai haɗi ba zai haɗi amma kai ta batu ne abin ya wuce shi kenan kuma sannan su suna da ɗas a san su da a sani to ba mai damuwa da su to amma kai in ka tsaya ba su amsa to ka ɗaga su sai yan iska su gane ga shekin ɗan iskan da yake shi an mako masu sai a taru gindin shi muna lokacin siyasa mai jama'a aka so da taron karuwai da taron limamai duk uwa su ɗai don ma na karuwa sun yawa da yan dauri sun yi taron malamai da limamai yawa ka tara mishi yan iska za ka sai a diba o ga yan da ƙuri'a take sai a ɗauko shi a kai cikin manyan malamai a gina mishi masallaci a gina mishi makaranta a ba shi miyagun kuɗi da motoci shi kenan kai ka gina shi ba dan ka ba ruwan kowa da shi a wanda muke wasu kenan dan iskan da ba wanda ya damu da shi sai mu wasu musu damu da shi su dinga rubutu a kan shi sai su ɗaga shi sai a gane ga inda adda rashin mutunci ya an taru shi kenan kun sai mai girma amma da za ku yi tabbatun shi alkhabisatu lakhabisi kai duk wanda har gani gindin shi dan iska ne to dan iska su ta ruwanka ba ruwanka da su kuma wallahi sun sani sun san gaskiya har su masu gwamnati sun sani ille dai abin da an gare shi suka so za su ce su ai an suna da bukatar addu'a ba su zuwa wurin su wurin yan dariƙa suke zuwa sun ce ba waɗanda Allah ka ji kunya irin malaman dariƙa su da kansu haka suka wuce in kana da bukatar da ka tabbata Allah ɗaya ka biyar ta ta wurin malaman dariƙa wani mata ta haihuwa ta wuya ya zo ya ce Allah a taimake shi da da ya ce a to in dai da tana son salatin fati sai an rubuta ce Allah ma la rubuta ba Allah ma la rubuta ba an ka rubuta ba salatin fati kuma cikin yi ko Allah tana sa ta hayo ko bai ba izala ce ba ba damuwa da waɗannan su kan ba da gaske suke ba wanda Allah a daina damuwa da su na'am وما حمل جلامدة الفقهاء على الإنكار على الأسبع إلا الحسن ba abin da ya dora sandararri busasshen malaman fiƙo kan inkari da tsalkakan bayan allah su baye illa hassada ce kawai da shi ku bai hassada bai da magani saboda ni'imar da allah ya ba muddin akwai ta shi ku ba zai so ka ba ba zai ma adalci ba to ka so allah an shi nema ta don ka huta da shi ayye ta hassada ta dai kuma allah na ƙara maka nema وقد قال العلامة الزروق وفي تأسيس القواعد ما نسوا yace ma'anar hasad ya rujo lil mudha'afa shi ma'ana hasada yana koma ga nunnuwa alkhairi wanda yake gare ka hasada ga mai rabo taki yan ana hasada ka to kenan kana da ni'ima wadda aka gani wadda Allah ya ba kuma Allah zai kara maka ni'iman nan wa maqsadul hasidi abun nuhin shi mai hasada tilafu ainihin masu da alaihi alaman hasadau ba ni'imar ya kaso ba ta kau a kai ya kaso ka mutu duk mai hasadarka kai ya kaso ya gani ka mutu ba wai ni'imar ka ne ba yana neman halaka ainihin abun wanda yake mahasada akan hasada da ya mishi sannan kuma suka ce mai hasada da allah ma ya kafaɗa saboda shi dan adam Allah ya yi shi ba ya biyayya da soyayya sai ga inda yake da wata maslaha duk inda mutum bai da maslaha bai tsammanin alkhairi ba ya gudun sharri to bai wahal da kai ne wurin haka dan adam ne to Allah sai ya ni'ima dan kai dan adam ka so Allah ka bi Allah to sai yana son a cire wannan ni'imar dan ka babbiya Allah ka bar son Allah to da wa yake da Allah yake ya ji zahin kaso Allah ya ji zahin kabi Allah dan Allah ya maka ni'ima to yanzu abin da ya kaso ni'imar nan ta kawo in ta kawo sai ka rabu da Allah in ka rabu da Allah kaga Allah ya rasa mai biyate da haka da Allah ya kasa da ba da kai ba Allah ya kiyaye mu sharri fa iza kanat al fada'il bin nufus kana al hasad fi a'yaniha wal 'amal fi lafiya in dai fadala ta Allah ta zamo rayuka ko kai mutum kai an kawa fadala to kuma ita abbe so to kai abbe so ka wasu ya kai ka halaka in babu ka ana maka ni'ima kana alhasad fi ayani hasa ta zama cikin aininta wal amal fi lafiya da aiki kan halaka ta wa min samma to tanan ne ikhtalafat agradul hasidi manuhohi da kuduri da burin masu hasada sai ya zama ya sassafa ita hasada ba iri guda ba ce hasada da aka wa malamai daban abinda za a soke su shi daban hasada da za a wa 'yan kasuwa daban abinda za a zarge su da shi daban haka kowane wa makasiduhum da abun nuna su fala yansifu hasidun للعامة لمثل في السوق ونحوه إلا الخيانة والغش ونحو ذلك كمان مثال عامة وأن كاسوا idan za su dangana ma wani sharri na hasada ba za su dangana ko sai ci ai cin amana gare algushu ya kai da irin wannan abubuwa kaya ne ba masu kyau ba ne kaya ne na sata ne kaya ne haka ne za a dunga tura mishi irin wannan abubuwa dan a bar sayayya ko a bar mu'amala da shi wala hasidul jundi illa adabal ihtirami wa qillatil qiyam bil huquq wa nahwu mai hasadar soja ba zai dangana mai koro sai cewa bai girman manya bai tsayawa da haƙƙi ne da ya kamata ai kaza ya kai kaza ya kai da shi za a mai hasada wannan abun ba wai za a ce kaza kaza irin dan kasuwa ba ولا حاسد الفقهاء والقراء إلا الكفر والضلال ونحوه wanda shi kuka hasada malamai da makaranta Qur'ani ba zai dangana musu bin hasada ba sai ya ce musu kafirai ne ko ya ce musu batacci ne ko ya ce musu fasikai ko dai wani abu wanda yake bai daidai da matsayin da Allah ya ba su ba wanda zai sa a guje su to amma an koma duk can ƙarshe me suka bukata shi ne halaka shi wannan mai wannan ni'imar waƙila wa nawahu liyutlifa zatahu dan ya halaka zatin shi malamin nan wa fadilataha da fadiya darajar ta almusta dama bid'a ma yutba wa yasta wa yasta wa yustada da fadalatta ya kau da su wanda yake madawwama madawwamiya saboda da a wacce abin da zai halaka wannan ni'ima ya dawamar da halakata ya dangana shi ga mai wannan wala hasilul fukara mai hasada sufaye su ne bayan Allah talakawa kaga ba malami bane balle ya ce ba dan kasuwa bane ba soja bane ba sulki bane to yanzu ya hasada ta sai ya dangana mishi wujudal hiyali samun dubaru wal mukhada'a da yaudara wa annahu sahibuna musu dan an gane da riga mai kyau ko mota ya ce ai rauhani gare shi sihiri ya kai aljannu ya ka aiki da su a gani wani hawiye ko makamanci shi lagare zalika zuwa dai wani wannan min ba ku zikiru daga wanda an mutum shi zai tsawo shehu ya ce fa faham ka gane kakka yadda ka zamo dan hassada ga bayan Allah inda wa haza akhirul fasl wannan shine karshen wannan fasali wallahu subhanahu wa ta'ala sawab wa ilayhi subhanahu wa ta'ala ce tambayi dalilin barin sakarin su kai aje sakarin zuwan sakarin ci da masu biya zuwa karshe alhamdulillah